أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتن دميكي أونا لتاهي من البركة مصطلح الحديث نا العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى wannan majalisunmu na hudu ne yau muna ah, shidda ah, ga watan rabi'u thani hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ishirin da ɗaya ga watan goma miladiya na da dubu biyu da da ishirin da uku Ah, ci- za mu tashi a kan gaba ta biyu a thani al'ahad bayan mun ga aksamul khabar bi itibari turuqi naqlihi ilaina kashe-kashen labari lura da hanyoyin da aka cira toshe zuwa gare mu mun ga almutawatir menene mutawatiri kuma da kasa-kashen mutawatiri mun ce ya kasu kashe guda biyu mutawatiru lafz da mutawatir ma'ana ma'ana yanzu za mu tashi akan al'ahad inda shi kuma can mun gani shi ya suma ya kasu kashe guda biyu bangaren mutawatir da ahad to yanzu mun ɗau mutawatiri al'ahakala asani al'ahad ta'rifuha menene ake cewa khabarul ahad ba aqsamuha kashe-kashen khabarul ahad bi itibar turqi ma tamthil lura da hanyoyin da suka zo tare da misalai jim aqsamuha kashe-kashen wannan labari bi itibar rutubati lura da matsayi min ma tamthil tare da misalai dalun ma tufiduhu wannan labarai na al'ahad mai take fa'idan taswa qala awwalan alif al'ahad na farko khabar al'ahad menene ake cewa ahad kinna qala ma siwal mutawatir duk labarin da ya zamanto ba mutawatiri bane ba to wannan labari sai a ce mai al'ahad shi kuma ahad jam'u ne na ahad ahad kuma abin da ya zama to daya wa tanqasimu bi itibar turuqi ila thalathati aqsam wannan al-ahad labari ahad sun kasu lura da ka- hanyoyin da suka zo ya zuwa kashi guda uku na farko akwai mashhur na biyu akwai aziz na uku gharib hadisi gharibi قال فالمشهور حديث مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر شيني حديث دراوي قدا أكو سكرويتوس سكرويتوش كو هي دمتون قدا أكو ولم يبلغ حد التواتر كما بكي matsayi ko iyaka na tawaturi shi kuma can mun ga cewa mutawatir akalla a samu cikin kowata taba'a mutum goma tara takwas shidda abin da ya kama da haka har a zo uku daga uku abin da ya yi sama gabanin a samu goma a cikin kowace tabaka kala mithaluhu misalin shi qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi musulmi cikakke shine musulmin da musulmi suka kubuta daga sharrin halshen shi kuma da sharrin hannun shi bayya zagin su bayya yi da su bayya musu kazafi bayya musu gulma sannan kuma bayya taba jikinsu bayya zub da jininsu bayya satan musu dukiya bayya wannan shine cikakken musulmi قال والعزيز كسو نبيو نخبر الآهاد حديث العزيز ما رواه اثنين فقط شيني حديث دمتن بي ركس كرويتوش سكن كوتا طبقة مثاله قوله صلى الله عليه وسلم مثال شي آه، فدما زال صلى الله عليه وسلم ديتي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده wa walidihi wa nasi ajma'in wannan hadisi ya lau muttafaqun alai imam bukhari da muslim suka fitar da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku bai yi cikakken imani ba har sai in na kasance ni ne mafi soyuwa ya zuwa gare shi daga ɗan shi da mahaifin shi da mutane gaba ɗaya kenan cikakken mumini shine mutumin da zai fifitar da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan san ɗa da uwa da uba da dukkan mutane bilbishin san Allah maɗaukaki daga san Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai biyo baya sannan san uwaye da 'ya'ya da abin da ya kama da haka su biyo baya na wanda ya fifitar da san mahaifan shi da ɗiyan shi akan san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba mai cikakken imani bane ba kaso na uku al-gharib hadisi gharibi ma rawahu wahidun faqat shine hadisin da mutum ɗaya rawaito shi a cikin tabaka misaluhu misalin shi qauluhu sallallahu alaihi wasallama fadan manzo Allah wanda tsira Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi da yace innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa ya zo ruwa innamal a'malu binniya da lafazin ifradi lalle ayyuka dukkan ayyuka na lura al'amalul mu'tabira ayyukan da za a ɗauke su na ibada ne wanda za a ba da sakamako a kansu binniyatu to dole suna tare da niyya wa innama li kulli imri'in ma nawa kuma kowane mutum na daga abin da ya niyya dan shi mutum yayi ne dan Allah ko dan wani Allah har zuwa ƙarshe قال فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب باب وان دي رويتو وانا حديثي دقى صحابي دقى مزا الله صلى الله عليه وسلم سي عمر بن الخطاب وان دي ردأ الله تكار تبتا قريش ولا عن عمر كما باب وان دا تابعي وان دي رويتو دقى عمر إلا ألقما بن أبي وق... ألقما بن وقاص سي ألقما دا أبي وقاص ولا عن ألقما كما باب وان وان دا يكي دقى تكين tabi tabi tabi wanda ya rawaito wannan hadisi daga alkama sai muhammad bin ibrahim taimi muhammad ibrahim taimi wala an muhammad wa an wala an muhammad illa yahya bin sa'id al-ansari kuma babu wanda ya rawaito wannan hadisi daga muhammad sai yahya dan bin sa'id al-ansari dan sa'id al-ansari wa kulluhum min at-tabi'ina wa'annan duka afwan daga cikin tabi'ai suke ثم رواه an yahya khalqun kathir sannan kuma bayan yahaya almajiran yahaya daiwa suka rawaito wannan hadisi na'am قال وتنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى خمسة أقسام وأن اللاباري آحاد لورادة مرتبة بنت درجة سنكسو يزوى كشي قدابير صحيح لذاته akwai hadisi wanda ya zamanto ingantacce ne da karan kanshi wali ghairihi akwai sahihun wanda ya zamanto ba da karan kanshi ba ne ba da wani ne suka gangamu hadisai ne da yawa suka gangamu suka zamanto sun ɗauki matsayi na sahihi wa hasanul ladati akwai hadisin da ya zamanto mai kyau ne da karan kanshi wali ghairihi kuma akwai hadisin da ya zamanto a'a bai kai matsayin hasan ba sai dai da suka gangamu suka gangamu suka samu wannan daraja ta hasan wa da'if sannan kuma kaso na karshe shine hadisi da'if qala fa sahihu li dhati hadisi wanda ya zamanto sahihi ne da karan kanshi ma rawahu adlun tamu dabti bi sanadin muttasil wa salima min ash-shudhudhi wal illati al-qadihati shine hadisin da adali mai cikakka har da ya ruwaito shi da sanadi sadadde bayan kakke ba kuma ya kubuta wannan sanadi ya kubuta daga dukkan abin da ya zamanto shuzuz ne shi kuma shuzuz shaz hadisin da rawi ya saba wa wanda ya hishe zama sika da adalci ya saba ma abin da ya rawaito misali mutane guda biyu ne duka wannan wannan adali ne wancan adali ne wannan sika ne wancan sika ne sai dai wannan na farkon ya zama adali da sika wannan iya biye da shi to na biyan in ya sabawa wannan na farko sai a cewa wancan a cewa wannan hadisin shazi ne domin ya sabawa wanda ya yi shi adalci da zama sika to sai in wannan isnadi ya kubuta daga wannan illa ta shazuz wala illatun qadiha kuma hallo ya kubuta daga wata illa wadda za ta yi suka a bisa ingancin wannan حديث نعم
نعم قالوا مثاله مثال ش- نعم مثاله م- مثال shi faɗin mazala sallallahu alaihi wasallama da ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wanda Allah maɗaukaki ya so shi da alkhairi kowane iri ne ya zo na kira kuma nan ya zo na sharati ne yufaqihuhu fid din to Allah sai ya fahimtar da shi a cikin addini idan mutumin da kaga Allah ya fahimtar da shi a cikin addini to tabbat Allah madaukaki ya nihe shi da dukkan alkhairi rawahul bukhari wa muslim imam bukhari da muslim suka fitar, suka fitar da wannan hadisi wa ta'rifu sihhatul hadith bi umurin thalathatin kana sanin ingancin hadisi da al'amurra guda uku al'ula al'awwal al'amari na farko أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح يكسنشي مصنف يكسنشي وانا حديثي أن ساميش أتكل للتاهن دا التزم فيه الصحة للتاهن دا أكا لازمشي إنغانشن أنكاو إنغانت إنغانتاتشي حديثي أتكيش نعم إذا كان مصنفه idan wanda ya wallaha littafin wannan mimman yu'tamadu qawluhu Mm.
na daga cikin wanda ake dogaro da maganar shi fi tasihi a cikin ingantar da hadisi ko raunanar da shi Mm.
ka sahihai al-bukhari wa muslim kamar sahih al-bukhari da muslim نعم wannan ɗaya kenan hanya ta farko ya zamanto ka samu hadisi a cikin littafin da wanda ya wallaha shi ya, ya lazamci kawo hadisai ingantattu نعم hallau shi ma da sharaɗin na daga cikin mutanen da ake dogaro a bisa hukuncinsa akan hadisi نعم a sani sharaɗi na biyu an yi nusa ala sihatihi imamun yu'tamadu qawluhu fi tasih ko kuma a samu wani malami wanda ana dogaro da faɗar shi a cikin ingantar da hadisi ko rononar da shi Mm.
ya ce wannan hadisi sahihi ne نعم walam yakun ma'rufan bitasahuli fi Mm.
kuma ba a san ba na iya da sakaci a cikin ingantar da hadisi نعم to wannan bitasahul sakaci نعم kenan wannan sai zamanto shi ma da lim- wani ma- babban malami wanda ana dogaro da faɗar shi a cikin ingantar da hadisi ya ce wannan hadisi sa- sahihi ne Mm.
to wannan hanya ta biyu ce akan cewa sanin wannan hadisi ne sahihi نعم thalithu ah, hanya ta uku an yanzura fi ruwatihi wa tariqati takhrijihim lah ayi tsokaci a duba a cikin wa- wa'anda suka rawaito wannan hadisi da hanyoyin da suka fitar da wannan hadisi fa idza tammat fihi shurutu siha idan an binciki wa'annan ruwat Mm.
an same su duka adilai ne maharata ne babu makaryaci ba a tuhumi wani da karya ba kuma kowa ya ji daga wane almajiri ya ji daga malamin shi malamin shi ya ji daga malamin malamin shi to fi shurutu siha duka su kuma a hallo ya zamanto babu shuz babu shuzuz babu illa a ciki Mm.
hukuma bi sihatihi kenan sai a yi hukunci cewa wannan hadisi ah, sahihi ne نعم قال والصحيح لغيره نعم.
shi kuma hadisi sahihi na wani shi ba da gindin zaman shi ba da wani ne huwa alhasanun li dhatihi idza ta'addadat turquhu shine hadisi hasan da karan kanshi amma idan hanyoyin shi sun yawaita sai zamanto wannan yawan hanyoyin shi sun daga shi daga martaba daga matsayi na na hasanun li dhatihi sai su maida shi sahihun li ghairihi نعم نعم قال آه ولم يكن معروف آه نعم مثاله مثال شا- حديث عبد الله بن عم- عمرو بن العاص حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وان يرد الله تقار تبتا غريس ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهر ان يج ان يجهز جيشا فنفدت الابل manzala sallallahu alaihi wasallama ya umarci abdullahi dan umar dan as Mm.
ya yi ya shirya runduna sai runduna ta yaki ya yi tanadinta ya shirya ta fa nafadatul ibl sai raƙumma suka kare faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama ibta alaina iblan bi qala'is min sadaka ka sayan mana raƙumma da raƙumma wanda suka zamanto na zakka ne kala'isu sadaka ila mahalli ha har zuwa wurin da za a yi fakana ya akudul ba'ir ba'ira bil ba'iraini wa thalatha sai zamanto iya tun da wancan kaman- ba manyan raƙuma ba ne ba Na'am.
sai ya ɗauki da raƙumi guda a matsayin raƙumi biyu ko uku وقد رواه أحمد بن طريق محمد بن إسحاق ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi daga hanya ta muhammad dan ishaq shi kuma imam al-baihaqi ya rawaito wannan hadisi daga hanya ta amr dan shu'aib kowace hanya daga cikin wannan hanyoyi guda biyu idan ta kadaita to sai zamanto hasan ne fa majmu'ihima taron wannan hanyoyi guda biyu sirul hadithi sahihan li ghairihi sai zamanto hadisi ne a ingantacce da wani shi wa inna ma summiya sahihan li ghairi an sanya mai take ko sunan ingantacce da wani shi li'annahu law nazara ila kulli tariqin da dai mutum zai tsokaci ya zuwa kowace hanya bin firadi da ah, kowace hanya da ɗaya ka- a- a- a ɗayanta lam yablugh rutbata as-sihha bai kai matsayin inganci matakin inganci ba falamma nazara ila majmu'i eh, majmu'ihima lokacin da aka duba zuwa taron wannan hanyoyi kauya sai ya karfafa hatta balaga har sai da ya kai wannan matsayi wal hasanu li dhatihi shi kuma hadisi hasan li dhatihi da karan kanshi ma rawahu adlun khafif ad-dabt bi sanadin muttasil wa salima min ash-shudhudhi wal illati al-qadiha shi kuma hadisin da rawi adali ya rawaito shi sai dai har da shi tayo kasa da mahardaci wancan wanda ya zamanto ya rawaito hadisi ingantacce shi ma da sanadi sadadde kuma ya kubuta daga illa ta shuzuz shazi da illa wadda ta zamanto ta wadda za ta yi suka a inganci wani hadisi Na'am.
kina a nan bambancin hadisi sahihi li zatihi da hasanun li zatihi bangaren a had- harda ne harda wannan tayo ƙasa bai kai ba ma- mai- bai kai shi ba kwarin harda ba قال وليس بي بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تام الضبط في الصحيح nan babu bambanci tsakanin shi da hadisi ingantacce da karan kanshi ko sabanin kawai sharaɗi na cika harda fi asahi a cikin sayi falhasan falhasan duna kina hadisi hasan kuma bayan wannan ne misaluhu misalin shi qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace miftahu salati tuhur wa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim mabudin sallah shine tsarki arwallah wa tahrimuha at takbir kuma fara sallah ya zamanto mutum ya haramta yi wasu ayyuka kuma bayan ah, ah, sallar wannan shine a lokacin da ya kabbara kuma ƙare sallah shine sallama Na'am.
wa min mazanil hasan ina idan mun nemi a hadisi hasan za mu same shi inda ake tamanin samun hadisi hasan marawahu abu daud munfaridan bihi qalahu bin salah muhammad bin salah yace hadisi inda za mu samu hadisi hasan shine hadi inda hadisin da ah, imamu ah, abu daud ya rawaito shi Na'am.
kamar yadda ibn salah ya faɗi Na'am.
ina muna iya tsayawa a nan sai mu tashi akan alhassan li ghairihi insha Allah